الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعلم عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وبعد ان مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin mu na yamma a wannan anguwa ta wato anguwan sarakuna ake sanin ta arewacin tudun salman yau muna goma ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ta yi daidai da sha biyar ko sha shida ga watan shida 2016 za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin suratul baqara بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفهومها وقثائها وفهومها وعدسها وغسلها قال أتستبدلون بالذي هو قال أتستبدلون بالذي هو عدل
تستبدلون الذي هو أدنى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما فعلتم وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وقالوا يأتدون نعم وإذ قلتم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce har yanzu yana suna wa bani Isra'ila ni'imomin da ya yi musu wanda ya cancanta saboda waɗannan ni'imomi su gode wa Allah kar su butulce masa kar su kafirce masa yace wa iz qultum kutuna lokacin da kuka ce ya Musa ya kai Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu iya yin hakuri bisa abinci guda ɗaya ba wato mannu da salwan da ake basu nan shi ma wai sai suka ga ya hau musu kai suka ce wa annabi Musa ba za su iya haƙuri a kan cin wannan manno da salwa ɗin ba suka ce ma annabi musa faɗo lana rabbaka ka je ka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma tumbitul ardu ya fitar ya fito mana da abin da ƙasa take tsirarwa irin kayayyakin da ake ci a gari na marmari mu ma muna so mu ci mun gaji da manno da salwa min baƙaliha daga wato an ce baƙalu ganyaye ne koraye wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da baƙalu shine wato tafarnuwa amma dai abinda aka fi sani shine kayayyakin marmari ne shine baƙalu waƙi sa'iha da kankananta wa kumiha da tafarnuwanta wa adasiha da wakenta wa basaliha duk dai nau'i ne na wato kaman albasa qala sai ta tafsadiluna allazi huwa adna yanzu za ku nemi canza abu kaskastacce a canza a baku abu kaskastacce billazi huwa khairun da abin da yake ga abin da aka baku na alheri wanda ya fi muku ku nemi a canza a baku abu wulakantacce kaskastacce sai kun yi wahala kun yi noma kun yi bayi kun sa taki kun jira ya nuna ga wanda Allah ya kawo muku direct kawai daga an kawo sai ci sai amfani da shi to shikenan sai suka ce su dai haka suke so shikenan annabi Musa ya koma ga Allah ya roki Allah subhanahu wata'ala ya ba su abin da suka roka shikenan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi Musa ya ga musu ihbitu misran ku shiga cikin birni ku shiga cikin gari fa inna lakum ma sa'altum za ku samu abin da kuke so wato ku ko an ba ku dama yanzu an fidda ku daga ɗemuwa ku je cikin birnin Arifa ko Baitul Maqdis kamar yadda dai malamai suka yi saɓani wajen sunan garin ku je ku yi aiki ku yi noma ku samu ku ci shikenan abin da kuke so kenan wa duribat alaihim zillatu sai aka buga musu kaskasci suka yi ta wahala kaskascin da bai rabu da su ba har abada wal maskanata aka hana aka hada su da talauci kullun suna faman abin da za su ci wa ba'u suka komo bi gabadin da fushi min Allah daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya fushi da su saboda raina abin da ya mutu zalika wannan fushi wannan kaskasci da wannan wulaƙanci da talauci da fushin nan duk ya same su ne bi annahum saboda su kanu sun kasance yakfuruna suna butulcewa da ayatin lahi da ayoyin Allah ba sa yin godiya ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya musu wa yaqtuluna annabiyina suna kashe annabawa bigayar haƙƙin ba akan gaskiya ba kawai daga annabi ya musu wa'azi in sun ji wa'azin bai gamce su ba sai su sa a far masa don haka wai dan kaga an farwa mutum an kashe shi ko an wulaƙanta shi ko an ƙasƙarta shi ba wannan shine alamun ba mutumin Allah ba mutumin Allah mutanen Allah sun gaji wannan annabawa ma har an kashe wasu duk Allah yana kawo haka ne saboda mutane su san cewa ba wai alamun wanka mutumin Allah shine ka gagara ya zama an rasa abin da za a yi da kai ba a'a Allah ba yanda ba ya yi tunda har ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa a ma kana Muhammad Muhammadin aba la ba shi ba ma kana menene wannan aya Allah subhanahu wataala yana cewa afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum وما محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل afa in mata aw qutila in qalabtum ala abikum ai annabi muhammad bai kasance ba sai manzo ne shi kuma manzanni da dama sun shuɗe kafin shi to inda manzanni sun shuɗe kafin shi ma'ana an kashe wasu an cutar da wasu sun mutu kuma wasu haka kawai a kwance haka rashin lafiya ko wani abu to an yada a filin badar cewa an kashe annabi a filin uhud cewa an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine allah subhanahu wataala ya ce idan an kashe shi ko in ya mutu haka kawai ko aka kashe shi kaga allah yana bada possibility kenan za a iya ma kashe annabi inda ya ga dama sai ku koma kan dugadagan ku to wannan yana nuna kenan kenan ana iya kashe annabin allah ma kuma allah ya bada misali akai an kashe annabi zakariya an kashe annabi yahaya to Allah subhanahu wataala ce daga cikin zunubanku kuna kashe annabawa da gairul haq ba tare da gaskiya ba inda mutum darajarsa da martabarsa yana sa ba za a iya kashe shi ba to ba za a iya kashe annabi a zakariya ba ba za a iya kashe annabi yahaya ba ba za a iya kashe sayyidina hamza ba babban manzon Allah babban mumini farkon manyan cikin manya-manyan wato shahidai a musulunci ba za a iya kashe shi ba ba za a iya kashe sayyidina hasan ba ba za a iya kashe sayyidina husain ba ko da yake na sayyidina hasan ana maganan akwai tarihi yana cewa wasu ce kisa ne wasu ce ciwo ne na'am to amma shi suna cewa guba ba kisan haka kai tsaye ba na sayyidina haka wasu kuma suna cewa a ciwo ne na'am to Allah subhanahu wata'ala yace a wannan ya same su ne saboda irin wayannan munanan laifuffuka da suka yi na wulaƙanta mutanen Allah inda duk aka wulaƙanta mutanen Allah Allah shi kuma zai fushi ko wani abubuwa da yake faruwa ga wasu wanda suka yi ko wani abu da malamai ko menene ba wani abu ne wai malaman suke yi ko kulumboto ko wani wasu kan ɗauka kamar an yi wani abu a Allah ne ya riga ya ce zai taimaki duk wanda aka zalunce shi ko ba annabi ko ko da bai ko da ma bai yi addu'a ba balle kuma yayi addu'a ko da kuma fi wani irin ordinary mutum ne balle kuma a ce mutum ne wanda Allah ya ga yana masa aiki akwai wani mukamin da ya wani abu da da ya tsare a duniya wanda yake yi wanda Allah yake so kamar taimakon mutane su gyaru halin su gyaru da sauransu to irin wayannan abubuwa da yake faruwa na ko mu'jiza daga annaba ko karamomi daga waliyan Allah da bayan Allah ko i'ana wanda ba su kai karama ba ba i'ana daga ake samu daga wajen wani su salihan bayan Allah idan an taba su to wannan duk yana zuwa ne sakamakon kishin Allah ga cewa an taba mutumin sa Allah ya ce to sai wannan ya same su saboda wannan zalika wannan ya same su ne bima asau saboda na ɗaya dai zunuban su na saban Allah haka kawai su bin Allah suna aikata fajirci suna aikata munanan halaye wa kanu ya ataduna sannan kuma sun kasance suna ta'addanci suna cutar da bayan Allah wanda Allah subhanahu wataala ya zake su na'am إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم عجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون نعم إن الذين آمنوا kaga waɗanda suka yi imani su ne mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina hadu da waɗanda suka yi addinin yahudanci mabiya addinin annabi Musa alaihi salam kenan wannan sara da wanda suka yi addinin nasaranci mabiya addinin annabi isa kenan alaihi salam wasabina da waɗanda suke wani ɓangare ne aka ce na yahuda da nasara wanda suka bauta mala'iku to man amana billahi wanda duk a yanzu ya dawo ya yi imani da Allah wal yawmil akhir ya yi imani da ranar lahira ya bi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa amila salihan sannan kuma ya aiki na gari shi yasa kullum muke jan kunnan mutane karka ce kai mumini ne kawai ko kai mutumin kirki ne kawai duk inda Allah ya kawo Islam sai ya kawo iman idan ya kawo iman sai ya kawo amalan salih bayan da za ka yi ka ce da kai musulmi ne kai mumini ne shikenan kai kai dan aljanna ne a'a Allah ya ginda ya sharadin aiki na gari in ba kai aiki na gari ba imanin ma kansa ba raguwa zai don an ce al-imanu yazdadu bi ziyadil amali wa yanqusu bi nuqsani imani na karuwa da yawan karuwan ayyukan kana alheri yana tawaya da tawayoyin ima da tawayoyin ayyukan kana alheri ga nan Allah subhanahu wataala ya ce man amana da kawai ya wadata man amana billahi wal akhirah ya ce ai kai mu'mini ne zai shiga aljanna to sai Allah ya ce ina wa amila salihan sannan kuma yayi aiki aiki nagari shine suka fassara bi da'ati llahi fi darid dunya me aiki nagarin yayi biyayya wa umurnin Allah ya nisanci sadan Allah a gidan duniya to wanda dai wannan falahum ajruhum inda rabbihim za su samu ladan su na ibadunsu a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim ba su da tsoron komai wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba a lahira an ce daga cikin dalilin da yasa aka saukar da wannan aya shine to wasu sun yi tambaya idan mutum da na ba yahude ne ko ba nasare ne ibadarsa ta baya ta zama ta banza kenan sai da ya karɓi musulunci sannan daga nan za a fara lissafin aikinsa to shine wannan aya take nuna ba haka bane wayanda suka yi imani daga cikin yahudawa suka bautawa Allah akan addinin yahudanci har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana wayannan mutane fa mutanen Allah ne ladan su na ibadun su da suka yi a baya Allah ya tanada musu yana nan sai kuma a tsora musu ladan ibadun su da suka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan nasara ma ibadunsa da suka yi na baya yana nan sai kuma a tsora musu kan ibadunsa da suka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka wa'inda ma addinin ma ya karkace to amma dai ai sun watsar da wancan addinin sun karɓi addinin musulunci kamar sabi'awa to su ma ladan ibadunsu na kirki da suka yi yana nan sannan kuma wannan yake nuna mana cewa har yanzu ai yahudu da nasara kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu a addinin yahudanci ko ya mutu a addinin nasaranci zai shiga aljanna idan a zamanin annabi Musa kake sai ka mutu a addinin yahudanci za ka shiga aljanna idan a zamanin annabi Isa kake sai ka bar addinin annabi Musa ka mutu a addinin nasaranci za ka shiga aljanna amma a lokacin kuma in ka mutu akan addinin yahudanci ba za ka shiga aljanna ba Allah bai karɓi addinin ka ba dan yayi nasin addinin yahudanci da addinin nasaranci kamar yanda kuma idan addinin musulunci ya zo ka ki karɓa ka tafi kana tafiya akan addinin nasaranci kuma ba za ka shiga aljanna ba saboda an yi nasin wannan addinin ya zama old testament ya zama tsoho haka to haka abin yake hawa hawa kar mutane su ɗauka cewa ai banda musulmi ba mai shiga aljanna ha to me yayin aikin annabawan da su an aikin annabi Musa duk ka bata shi yayi a banza kenan wanda duk suka bi sahabban sa mutane kirki ai duk da ake ta faɗin Yahudawa Yahudawa Yahudawa ai akwai Yahudawa wanda suka bi annabi Musa biyayya mai kyau suka ci gaba da addini har bayan annabi Musa annabawa suka yi ta zuwa har zuwa su annabi Sulaiman da sauransu ai dukkan addinin aka yi ta tafiya addinin annabi Musa aka yi ta tafiya kuma dukkan su annabawan da suka zo ne su yi kamar mujaddidai ne jaddada addinin annabi Musa su jaddada addinin annabi Musa saboda haka duk ladan su yana nan ba wani tsoro gare su a lahira inda ya mutu akan addinin da Allah ya yarda da shi addinin da Allah ya yarda da shi a zamanin annabi Musa yahudanci har zuwa annabawan da suke cikin zamanin sa addinin da Allah ya yarda da shi bayan zuwan annabi Isa nasaranci dan haka yahudanci ba addini bane a wannan lokacin kuma ya wuce eh suna sallah suna azumi abinda dai aka shaida shine shi sallolin su kawai rakawai bibi suke yi da safiya da yamma majority iyakacin wannan ne na safe da na yamma sai kuma wanda suka ƙara nafiloli suna ibadun dare Allahu a'lam amma dai addinin da aka yanka musu mashhurin riwaya da ta bayyana cewa sallar safiya da na yamma suke yi akwai a cikin an ce kamar kutiba allazina min qablikum na'am gashi nan ma mun ga maka ma a karatu ba cewa mutanen annabi Musa ma sun yi azumi kwana 30 aka kara musu goma ya zama 40 na'am na'am وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون to lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanar da su da ni'imomin da ya musu manya masu girma sai ya biyo haka da bayanin me ya halata kuma me ya haramta da kuma abin da suka aikata na saƙe-saƙen Allah da jaza'in da ya same su akan wannan saƙe-saƙen Allah domin sun butulce wa ni'imomin Allah sun kar sun warware alƙawari sun ƙetare iyaka ranar asabar Allah ya shafe su mai da su birai da sauransu wannan kuma duk haka zai samu duk al'umman da ta saba wa manzannin ta sai dai al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya lamunce musu cewa ba za a yi musu irin wannan a kifar da su gabaki ɗaya ba sai dai a buge su da wata musifa ta nan a buge su da wata musifa ta nan amma dai sai ta shafi wani sashi ba ta shafi wani sashi amma kamar yadda aka yi wa al'umman baya a kifar da su gaba ɗaya a halakar da su to ba a yi ba za a yi haka ba saboda manzo Allah ya roki kar a musu haka wai ba kaza ni saqakum ka tuna lokacin da muka karɓi alƙawari a hannunku ya bani Isra'ila ku tuna wannan lokaci a cikin attaura wa rafa'ana fawqakum tsura muka daga dutse a kanku muka yi muku kashedi da dutse din da aka ce su karbi attaura sai aiki da ita suka ce su wallahi ba za su iya ba ta yi nauyi wannan dokoki masu tsauri aka ina sai Allah ya turo wani irin dutse ya taso aka tumbuko shi daga ƙasa ya zo kansu kan garin su gaba ɗaya ya rufe kan garin yana rubuji sai aka ce ku karɓa ku yi aiki da shi ko kuma yanzu a cike shi a kanku sannan suka ce sun karɓa to Allah subhanahu wata'ala ya ce to ku tuna muka daga dutse a kanku ya zama muku kaman girgide ya rufe garin ku aka ce mu kuru ma atainakum liquwatin ku karɓi abin da muka ba ku ku yi aiki da shi da gaske ba wai riƙon wasa ba saboda haka babu inda aka ce a yi riƙon mallagalaga wa addini don ake cewa a wani ne wani aiki baya da matsala da addini addini ba matsala bane a gunsa wannan bala'i ne ai abin da kai imani da shi kan ai yana da muhimmanci a wurinka ba zai zama lagalaga ba yawwa kuma wanda suke faɗan hakan suna su ba su cewa ba matsala bane suna su da gaske suke yi kai kuma da aka mai da kai baka da hankali a ce naka ai kawai rikon sa kai nan kashi to to wanda yake rikon abun abun rikon sa kai nan kashi ai bai zama mai imani ba an gane to ku riƙi abin da muka ba ku da gaske da jiddin wa'azi ba da gaske da himma wazkuru ma fihi ku karanta abin da ke cikin attauran ku haddace ku yi aiki da shi wasu kace ku haddace aka wasu kace a ma'ana su haddace wajen yin aiki da shi kar su manta la'allakum wataƙila ku tattaquna da haka za ku kiyaye za ku kare kanku daga azaban duniya da azaban lahira na'am ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم sannan kuka bada baya min ba'd zalika bayan haka kuka ɗauka kaman da gaske kuna yi kuna yi kuna yi kuna yi lokaci kuma da ya tsawo sai kuka shakantar tabi'an dan adam kenan sai kuka kuka juya bayan bayan haka falawla fadlullahi alaikum ba dan Allah ya muku falala yana karban tuban ku ba wa rahmatihi ba da ba dan ku wa rahmatu ba dan ba dan rahaman Allah gare ku ba da yi muku afwa da yayi game da kurakuran ku lakuntum da ku kasance min al-khasirina daga wanda suka yi asara duniya da lahira sai mu halakar da ku ku mutu kuna kafirai amma sai Allah ya muku gafara kuka gyara halinku har wasu suka samu suka tsira na'am ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسرين ولقد علمتم حقيقة كنتم الذين اعتدوا منكم waɗanda suka ƙetare iyaka daga cikinku fi sabti a kan sha'anin ranar asabar wanda aka hana ku ku yi kiwon kifi ko ku yi ku yi sun kifi a cikin ranar amma taurin kanku ya sa kuka ƙi kuka ci gaba da tsutsin kifi din a wannan rana to kun san yadda Allah subhanahu wata'ala ya ya musu wa kunna sai aka a taƙaice abinda aka musu aka ce muka ce fa kunna lahum muka ce musu kunu qiradatan ku zama birori khasi'ina asattu wato sun ƙi suka rinƙa wayo wa Allah kamar yadda mutanenmu yanzu suke yi kuma duk wannan ba shi da kai kai mutum dai ma ban da lalacewa ka ce wai zaka yaudare Allah wai zaka yi wa Allah burum burum dan adam dan adam dan tsaurin kai ne wai Allah ya ce ya haramta kaza wai sai ka biyo ta wani baya baya ka wai sai kai wani abu mai kama wai wai wai wai rago da gashin bunsuru sai kai sai kai wani abu kaman waya dan a dauka ba haka bane alhali kuma haka ne to wayanda suka fara yahuda ne duka a wurin yahuda mafi yawanci aka samu irin wayannan shegantaku to su abinda aka ce musu kafi su ranar asaba to Allah dama sun yi ma Allah laifi ne duk abinda Allah ya ce karfi kaza din nan sai sun yi wani laifi ne sai sai Allah ce zai musu azaba ko su nemi gafaran su sai su tuba in sun tuba a ce to sharadin karban tubanku ubar kaza kamar sharaɗin karɓar tubanku kar ku yadda ku tutsu wani abu mai farce sharaɗin karɓar tubanku duk dabban da kuka yanka kar ku ci kitse na tumbinta da na bayanta to sai aka zo daga shi ake sharaɗin karɓan tuban su kar su yi su ranar asabar su yi ta su din sauran ranaku amma ban da ranar asabar to Allah yana son ya jarraba su mutumin da yake mai taurin kunne ne sai ka kai masa wasu abubuwa da zaka ga zai yi aikin da gaske ko ba zai yi ba zaka jarraba shi ga wannan abin da ya dauki alƙawarin zai daina taurin kunnensa ne ko ba zai daina ba dan haka ranar ranar da ba ran asabar ba shine Allah ya cewa istaqi mikanu yawm sabtihim shu'an wa yawma la yafiduna la taqim ranar da ba ranar asabar ba sai kifin ya zama dan kalan kadan sai kai ta kale da koma ka kama nan ka kama nan kadan za su je su siya su yi kuma dan gasa su yi abincin su da shi amma ranar asabar kifi ya ji an ce a ranar ba mai taba shi ko duk wanda suka koya na yanzu fito su ta tsalle suna ta wasa a gan su sai su zo su ga kifi malam duk a kan ruwa ta ji an ce ba kama to shikenan sai suka kasa hakuri jaraba ne daga Allah da sai su yi hakuri sai suka kasa hakuri shikenan sai suka rinka yin makwarari daga cikin asalin kogin sai su yi makwarari su yi dan wani ali haka sai su sai su tone hanyar ruwa sai su je su yi wani rami fadi a wajen hanya a wajen kogi din to idan ruwan ya zo kifin suna tsalle tsalle tsalle tsalle sai su samu he wannan hanyar ruwan ya ja su je su taru a cikin wannan makwararin to tun sun fara da kaɗan kaɗan Allah ya kyale su har ya zama dai kamar ya zama the order of the day kowa ma abin da yake yi kenan sai zaman to ranar lahadi sai su zo su samu ranar ranar suna tsiya cika da kifi wanda ya dawo nan ya gangaro nan ba zai iya iya koma can ba sai ranar ya ce to ai ka gani ba ranar asabar muka kama ba sai hude to haka dan adam yake wai shi ya ga wai ai shi ba ke kama karamba yake ya kai shi wannan rani ki yawa yawa su ba ranar asabar suka kama ba ranar lahadi suka kwashe amma ran yaushe ne kifi ya shiga ran asabar waye sanadin shigansa su suka masa hanyar da ya shiga wurin to shine Allah da ya fushi da su yace to azaban su kawai duk a mai da su biyu sai Allah ya mai da su duk suka zama birai kaskasattu suka zauna cikin wulakanci na birantaka na ƴan lokatai wasu kace daidai tsawon lokacin da suka yi wannan satan ko ha'incin daidai tsawon wannan lokacin suka zama birai sai kuma aka zo aka kashe amma ba kamar yadda wasu masu yanka aya da gatari suke tafsiri su ce duk birin da ka gani yanzu wayancan ƴaƴan wata a ba haka ba ne wayannan dama tun lokacin akwai biri yana nan kai dai an wulakanta su ne an kaskasta su sai aka yi aka mai da su ma suka zama biri suka wahala sannan aka kashe su su ba su ma rayu ba su tsawon lokaci balle ma su hayyafa su zama bire birin haka aka yi to me ya nake mu ma muna yin haka a kasar mu a yanzu ko al'ummar mu yanzu Allah ya ce kada mutane su kusanci riba ko ya haramta riba me riba in dauki baki in baka shine ribal fadli akwai ribal nasa'i ribal fadli in dauki baki ne in baka idan na dauki baki in na baka nace dubu goma gashi sai in ce a wata za ka biya ni dubu sha ribal fadli ke riban neman tsari ke akwai riban jinkiri shi kuma jinkirin nan har cikin canji yana shiga in dai ka karɓi kuɗin mutum baka ba shi canji ba ka ja lokaci to riba ya shiga ciki to kuma akwai jinkirin kaman to yanzu ka kasa biya na za ka ƙara min nawa kaga jinkirin ne jinkirin ka sayar to duk wannan haramun ne to shikenan mutanen mu yanzu da suka gane cewa kar a ce wai shi yana cin kuɗin ruwa sai ya zo sai ya ce to shi dai ba zai baka bashi ba amma ga turmin atamfan nan ko turmin shaddan nan abin da ake sayarwa dubu goma sai ce ma dubu goma sha biyar mafi yawancin ma'aikata su suka fi cin wannan bashin da shi mai cin da wanda aka bashin duk halakakku ne to shi ya baka turmin dubu sha biyu ko goma a dubu sha biyar sai in ya gada ma ya ce ka kawo masa yanzu nawa za ka sayar mu tunda na san sayarwa za ka yi to in baka dubu takwas kace eh sai ya karbi dubu takwas yana jiran nawa dubu sha biyar ka ga ninkin da ninkiya riba of afan mudha'afa ke ko kuma ma aje bai ce nawa za ka sayar mu bai barka da tumin ka tafi abunka in ka tafi abunka ka je ka sayar mu wani ko dubu shida ko dubu nawa ne sunansa da riba ne me yasa ya zama riba inda wani ne ya zo da kuɗinsa kuɗi hannu a shago yana son turmin a nawa za a sayar masa dubu goma wannan to shi kuma ka sayar masa dubu sha biyar shine malamai fiqh suke cewa bai a tarihi bai asin wahidatin ciniki biyu at the same time idan ya zama kuɗi hannu 10000 idan baki 12000 wannan me to me jawo ƙarin biyu ruwa dan haka wannan ma to wannan to me yasa ai a maimakon ka bashi dubu goma ne roka ka ce ya baka dubu sha biyu rokas sai kake ma Allah fana irin na waɗannan mutanen asabu sabti din ka kauce wa a gane haka sai kace ka siyar masa dubu sha biyu alhali dubu goma ne to kaga goma kuɗinka ne goma dalilin baki ne ayin ishirin biyu dalilin baki ne to duk da irin wannan ɗan kasuwa su guje shi dan wannan yana da yawa a cikin kasuwancin mu yanzu yana da yawa in kuɗi hannu ne kaza in bashi ne kaza har ma'aikata kungiyoyin ma'aikata kungiyoyin ma'aikata gaba ɗaya ma to ni ban gane ma ni me zan ce musu ba kungiyoyin ma'aikata a musulunce ko a wani addini ne ma ya kamata ya zama wani abu ne da aka yi don jin kan ma'aikaci amma sai aka mayar da shi wani abu ne da aka yi don a daɗa naƙasa ma'aikaci misali abinda muka sani unionism ana yi ne don a nema maka taimako in wani matsala ya taso a taimake ka to sai ana ba da wani farance kafin mu jeran can sai kana ba da wani kuɗi wanda ake cewa union dues union dues ɗin da kake bayarwa kana bayarwa ne don union ta ɗan samu kuɗin da za ta rinka taimako ko ba haka ba to daga wannan kuɗin da take bayarwa don ta yi taimakon nan sai kuma a samu a tara wani kuɗi mai ɗimbin yawa wannan kuɗin kuma sai a je a siyo babura ko a siyo shinkafa ko a siyo takin zamani da ya kamata kuɗin ka ne ai tunda ka bayar har ya hawa aka sayi wannan idan an zo baka bashin sa sai a baka a ƙasa da kuɗin kasuwa saboda dama daga kuɗin ka aka samu wannan ƙaruwa din ko sai su ji zama kamar ƴan kasuwa ma in ma ba za su ce sun baka ƙasa da kuɗin ƴan kasuwa ba misali sun je sun siyo shinkafan nan a Lagos dubu takwas takwas tun da kungiya ne ta siyo da kuɗin ku da kuka tara na kungiya wanda kuke tarawa kowane lokaci har yawa don an zo baka bashi sai a baka a dubu bakwai su kuma a ƙadar satin da sun siyo shi ne a dubu shida kaga sun ɗan subsidy ko ba haka ba kai ma'aikaci ma ka amfana wannan kuɗi da kake bayarwa ya sa ka amfana ka karɓi shinkafa a dubu bakwai kuma bashi kuma an zo biya ka biya kaga ka ƙaru to wannan shine kayi abin da musulunci ya yi amma sai ka samu ƙungiyar ƴan kasuwa ‘yan ƙungiyar ma'aikata ko ma wace irin ƙungiya ne sai ta karɓi kuɗin sai ta je ta siyo kayan sai ta zo ta sayar muku sama da kuɗin da ake sayarwa a gari kuma a baki to wannan shi ma nau'i ne na riba su ma sun siyo a maimakon su baka baki ana sai da baburan nan a kasuwa dubu goma a dubu ɗari misali ko dubu saba'in a maimakon sai to ka ci amfanin zaman ka ɗan ƙungiya mun ba ka a dubu saba'in kuma ba shi su kuma watakila sun je sun siyo a dubu sittin ko ƙungiya ta taimake ka ta baka ma ka mallaki mashin alhali kuma a bashi amma kuma kuɗin yanda yadda a kasuwa haka to dalilin wannan bashi sai ake dubu ɗari za ka biya kaga wannan dubu talatin da aka ƙara a kai sunansa kuɗin riba to irin wannan yana nan da yawa mutane sun fakaice da wani ɗan waye za su yi wa Allah dabara sai su shigo da abin da yake haramun su nuna kaman halal ne to duk daga wajen ashabu sabbi a koyi wannan ayi ma Allah manuba abinda ya haranta a sake yin sa amma a fakaice a nuna kaman shine aka yi direct amma shi aka yi indirect to Allah yake dalilin haka suka fusata Allah Allah yake ku zama birai biran kuma kaskantun birai wanda ake wulakanta su na'am فجعلناها نخالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وكل ده أبن الله يفقى daidai da abin da na faɗa in nan dama daga nan ne na gano shi daga irin nan aka gano shi Allah ya ce faja annaha sai muka sanya kyace mutane su koma birai da wulakanta su su zama kaskasattu nakalan ya zama musiba wato abu ne na wa'azi shine ma'anar nakal musiba wadda ta zama wa'azi shine nakal lima baina yadaiha ga abin da ya gabace ta abin da ya gabace ta waɗanda suka gabata an musu lazaba an musu sun gamu da wannan musiba ba suna su ya wuce ba sai aka ce wa ma kalfaha da wanda za su zo baya su ma ya zama musu ishara idan kuka zo daga baya kuma ku ga abin da ku ji abin da ya faru ga na gaba ya zama muku izna cewa ai mutanen kaza kaza ashe ba an yi kawai dan su ma asabu sarfi bane har mu ne yanzu wa ma tarfa da wanda za su zo bayan wancan kabilu su ga abin da ya faru su san cewa su ma in sun yi irin wannan ko wannan bai same su ba wani makamancinsa zai same su shi yasa sai ga mutane Allah ya tauye musu halitta Allah Allah ya baka dukiya ya hana ka jin dadin dukiyar shi ma musiba ne kana da kuɗi ka tara ta irin wannan hanyoyi sai ka je likita ce to banda kike banda siga to ina jin dadi babu ya ce banda na ce banda naman saniya banda kaza duk a hana ka abubuwan kuma da zaka ji an hana kan nan su ne jin dadi a duniya sai a ce karkashi sai ka koma kana cin fitina kuma ga kuɗi nan tai to me wannan azaba ne daga Allah ka nema ba ta hanya mai kyau ba Allah ya hana ka ci kuma za ka je game da hisabi kuma ka tashi da musiba da rashin lafiya da rashin kwanciyar hankali ko kuma ka gama tarawa ka gama tarawa wallahi shi yasa wasu in an ce ayi ayi addu'a wa yan fashi ma to ana yin addu'a ka taɓa gani har yanzu dai abin da sauki yan fashin ma wasu sun gane ka gama tara gama tara ya tafi su tsare ka ajeji kwanta kwanta kwanta kwanta kwanta wayo Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadarrar wallahi sai inna lillahi ka ba abin da zai same mu sai su ka to me ya samu haka me yasa haka ya faru Allah subhanahu wata'ala shi ne haka shi yace kuma zai yi haka yawa zai sallata azzalimi kazalika nuwalli ba'd azzalimi na ba'd haka muke tsora fa'idan azzalimi akan azzalimi ko azzalimai ne a tsora muku azzalimi to kun tara ta yin zalunci kai ma a hada ka da azzalimi kwaki ka ki zakka ka ki alheri ka kuma cutu masu sayan kaya to kai ma sai Allah ya zo ya sa maka ba mai tausayin ka wanda ya gamu da kai ba tausayi ya kwashe ninkin abin da ka samu din abin da kai cuta din kuma har yanzu kuma azabar Allah da hisabin Allah akan abin da kai yana jiran ranar kiyama to nan Allah ya mana wa'azi bayan haka sai Allah ya ce to kuma wa mau'izatan ya zama izina lil muttaqina ga masu tsoron Allah kai ba ka yi ma amma in kaga abin da ya samu wani sai ka daɗa rike me ake cewa ka daɗa ɗaura samara ko kai mai bin Allah ne mai yi da gaske ne mai yi mai kyau ne sai ka ga waɗanda suke mai munin kai kuma ga abin ga su kuma ga abin da ya faru to kai sai ya zama maka ƙara ɗamara cewa eh lallai bari in riƙe Allah a garin nan ba zan kira suna ba akwai ɗan kasuwan da ya ce shi ba za a masa fashi ba kuma ba a masa ba akwai sau ɗaya da aka taɓa kare shi fashi ya yi kokowa da 'yan fashin ya sha ya kwace kayansa ya wuce abinsa shi ba za a masa fashi ba kuma kowa ya san shi yana sassauci wajen kayansa kuma baya zalunci ita shi ba za ka ko ba taɓa masa fashi ba saboda haka idan ka yarda da Allah kan ai za ka iya faɗin cewa za ka iya ai ba wai alfahari ba ne Allah ne alƙawari manzo Allah ce zuciya ba ta halaka a ruwa ba ko a kan tudu ba sai saboda laifin masu wannan zuciya sai saboda wani abu da masu dukiyar suke kuma Allah ya ce baya canza inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta ya gairu ma da Allah baya canza abin da yau mutane na ni'ima sai in su suka canza yanayin su sai ya canza musu daga ni'imar zuwa zuwa wahala kasan nan kowa ya san da muke da amma yanzu ya san yadda muka samu kanmu a dadin baya can nake bada yanzu kana shan wahala da yaro ya dan samu kwabo biyu ko sisi ko taro ya je ya sai gesha da kudin sa yazo ya kai ka sai gesha yanzu mana magidanci da kai baka isa ka sai gesha da yaro ne da kawai irin an zo ne kawai an ga an kira an ce kira baban sa ya kira baban sa sai wani ya dauki dan kudi haka ya baki sai ga ya sai gesha kai ina ka samu gesha a wannan ne da ya dan bani kudi na saya to ga suka ci gesha babu wa'annan abubuwa duka me yasa Allah ya canza man daga daɗi zuwa wuya abin da yasa shine mu ma mun canza halin mu kuma gashi nan muna gani aya a kwanakin nan ba ma zaune kwanta lafiya yan shekarun bayan nan shekara ɗaya biyu da suka wuce kullum a cikin tsoro kana tsoron bam nan kana tsoron menene nan kana tsoron menene gashi muka yi ta rubutu muna ta roƙon Allah Allah ya kawo mana sauki wasu yanzu suna cewa Allah ya mai da mu ruwa duk wannan bala'i fa wallahi akwai wanda na jana cewa Allah ya mai da Najeriya cikin bala'i uzu billah Allah ya faɗi la'anan irin wannan mutum yace wa yabul insani bi sharri du'ahu bil khair sai kaji mutum yana ta'addu'an sharri kaman yana roƙon alheri a cikin suratul isra'i Allah ya sauka to Allah yake wannan wa'azi ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah su ji tsoron Allah su kiyaye fadawa cikin halin irin wa'ancan na'am
وإذ قال موسى لقومه يا إن الله يعمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين na'am yanzu za a shiga kuma asalin mu'jizar da ta sa aka kira wannan sura da suratul baqara surat saniya wannan mu'jizar ita ce ta sa aka kira suran da suratul baqara surat saniya ba wai dan ai tarihin saniya ba a faɗi wani abu da Allah ya nuna na alaman yanda yake raya matattu a hannun annabi Musa alaihi salam kuma a nuna wato abin da ya faru wasu mutane ne wani mutum ne yana da ɗan baffa eh to shi mai dukiya ne shi mai dukiya ne akwai ɗan baffansa ɗan ɗan uwan ubansa sai shi mai dukiyar ya zamanto baya da 'ya'ya maza baya ma da 'ya'ya kwata-kwata baya haihuwa ciki bai da magaji sam gaba ɗaya sai wannan dan babbansa dan dan uwan babansa to dan dan uwan babansa sai gajin hakuri yana Allah la yasabbe rasu ya ci gado shi kadai ne da ai baya da magaji sai wani ai baya da magaji sai wani sai rasa sai sai kawai sai ya kwana ne ya hada kai da wasu mutane sai suka je suka kashe wannan dan uwansa dan babbansa suka kashe dan babban nasa sai suka ɗauke shi suka je ƙofar gidan wasu dangi nasu can na nesa sai suka jefar da shi gawar a wuri to har gari ya waye da daddare suka yi haka da gari ya waye sai zo yana ta kururuwa yana ta magana ai ba zan taɓa yadda ba shi ba mai sa a kusa ya je ya yi kaga ya kusa isman kenan sun yar bihi bari'a shi ya yi laifi yana son ya goga ma wasu kashin kaji ba zai yadda ba abin ya je ai na gani mun gani gidan kofar su wane ne san mu wani sun kashe mana dan uwa kaza kaza sai kowa suka dauko kowane dangi ya suka dauko kayan fada ta kudu suka zo za su gwamza yaki da suka zo za su gwamza yaki shikenan sai da suka zo za su gwamza yaki shikenan sai masu hankali sun suka ce dan me za mu yi yaki mu kashe junan mu dangi muna dangin juna da sauransu bai kamata ba ga annabin Allah a tsakanin ba sai mu kai yau warware mana matsala ba shine sai aka je wajen annabi Musa aka ce ga abin da ya faru shine sai ya roki Allah me za a yi shine Allah yake cewa in qala Musa li qaumihi lokacin da Allah ya ce tuna lokacin da Allah annabi Musa ya ce wa mutanansa inna Allah Allah ya murkum yana umurnin ku an tazbahu baqara ku yanka saniya to sai suka ji abun wani babba da kai ai mun kai kana da yanka saniya sai suka ce a tattajizun qalu a tattajizuna huza ita dan ne ta kike mana izgili muna magana bakin cike ayin kisa kuma kana maganan yankan saniya qala sai ta a'udhu billah ina neman tsarin Allah an akuna min al-jahilin in zama cikin jahilai ai jahilai ne masu yin izgili ni ba na cikin masu izgili gaskiya nake faɗa muku wato Allah yana nufin a raye wannan mutumin da aka kashe da ita saniya din na'am na'am to gashi lokaci ya zo za mu haƙura a nan sadakallahu al-azim wa ballaga rasulul karim wa nahanu ala zalika min ash-shahidin اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله البرميين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Allah ya sa abin da mu karanta ya amfane mu duniya da lahira Allah ya karbi ibadodin mu Allah ya karbi ayyukan mu da azumomin mu Allah yanda muka fara samun ruwan nan Allah ya sa ya dore kuma Allah ya sa ne albarka ne Allah kuma ya sa ba wata fitina a ciki Allah ya sa ya zama arziki ga al'umman kasa baki daya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan karanta karantun Qur'ani da ake yi a wannan wata albarkacin azumin mu Allah ya sanya mu cikin ni'ima ya yi mana musiba ya yi mana talauci ya yi mana duk damuwan da ake cikin karancin abinci da tsada da ake fama da shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin to ga hadari na ga ina ganin ko za a samu wata tambayoyi